بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu dama hadewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta talata biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 254 mai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كوان دكوكي إيماني دا الله كوكي يردد شيء أنفقوا مما رزقناكم كتشير دقا تشكين أبن دمكباكونا أرزكي كبادة زكا دوكيو ينكو sannan ku ciyar ciyarwa wadda ba ta farilla ba ga mabukata daga cikin dukiyar da Allah ya ba wannan aya tana magana ne game da abin da ya shafi ciyarwa sawa'un ciyarwa ta wajibi ko wadda ba ta wajibi ba ciyarwa ta wajibi shine zakka da Allah ya farlanta ma kowane ɗaya daga cikin al'umma annabi da ya mallaki dukiyar da ta kai nisabi kuma shekara ta zagayo a kanta to wannan wajibi ne a gare sa ya cire haƙƙin dukiyarsa shine zakka ina fatan mun gane wannan zakka ka bada ta zuwa ga mabukatanta daga cikin asnaf daga cikin mutanen da Allah ya ce a ba zakka kar ka yi sarranka a ciki kar ka yi abin da bai kamata ba a cikin raba dukiyoyin zakka ka bada gwalgwadon hali idan mabukata suka yi yawa ana iya ciccira ta gwalgwadon iya biya ma waɗannan mutanen bukata gwalgwato ina fatan mun gane ka iya ba wani abincin wata shida abincin shekara bi mana abin da zai iya sayan abincin shekara ko wata shida ba zakar da zaka zo ka tara al'umma ba a dinga duka su da bulala ana kora su dan a tsara su ana ba su jikka jikka ko jikka kaga wannan bai kamata ba akwai tozarci a gare su wanda ake ba kuma akwai walakanta su sannan abin da zaka ba su bai taka karaye karya ina fata mun gane sannan dukiyar da ake cire ma zakka shine dukiyar da ta kai nisabin zakka sannan bayan ta kai nisabin ma sai ta shekare a kanka tana nan akan nisabin ta bata rage da a ce ka mallaki nisabi sai kuma ɗawainiya ta yau da gobe kai kawo sai wannan bari wannan yasa nisabin dukiyar ka ya rage shekara ta dawo aka lissafa aka ga nisabin ya ragu babu zakka a kanka amma in nisabin na nan ko ya daɗu wajibi ne ka ba da zakka kuma zakka ana yin ta ne lokacin da shekara ta zagayo maka kai mai dukiyar ba wai sai a ramadan ba kamar yadda mutanen mu suka saba yi a yanzu zaka ga mutum yana da nisabinsa ya san lokacin cire zakkarsa amma sai jinkiri ba zai cire ta ba sai cikin watan ramadan ko dan sa ran watakila samun falalar watan ramadan ko kuma dan rawa akwai mutanen da ba zai iya ciyar da duke shi ba a cikin watan ramadan don yi aikin alkhairi to amma bari ya ba da zakka ta yi kamancicina da kamar ya yi aikin alkhairi a cikin watan ramadan da hakan bai kamata ba da nisabinka shekara ta maimaito a kansa yana nan a kan nisabin ka cire zakka ba wai sai cikin ramadan ina fatan mun gane ramadan wata ne mai girma mai albarka da allah ya zaɓe shi a cikin sauran watanni wanda ake son musulmi ya zuba iya kokarinsa wurin ganin ya aikata ayyuka alkhairi yawan karatun alkur'ani na daga cikin abin da ake nema mutum ya yawaita yi a cikin wata ramadan bayan yawaita karatun alkur'ani ya zamanto yana ciyarwa fi sabilillah babu abin da ya kai matakin ka ciyar a cikin watan ramadan bale wanga zamanin da muke ciki na kuncin rayuwa da karamcin abin hannu da kuma tashin tsada ababen saye na yau da gobe da ake amfani da su na darurar rayuwa kaga lokacin ne ake bukata ka taimaka ka tallafa mai dukiya yanzu da a ce ɗaya daga cikinmu daga wanda Allah ya ba hali wanda suka mallaki miliyon 20 30 40 100 zuwa miliyar guda a ce duk mutum ɗaya a cikinsu ya ɗauki yaunin ciyar da mutum ɗari har watan ramadan ya ƙare bai wuci bai kashe fa miliyon ɗaya da jika ɗari biyar ko miliyon biyu mai miliyon ɗari biyu uku hudu sama da haka mai zai cutar da shi idan ya sarrafa wannan dukiyar don neman kusancin Allah wane ne baka wannan dukiyar waye wata maka ita waye bunƙasa maka ita ba za ka yi wani abu ba don neman kusanci ga wanda ya ni'imtar da kai da wannan dukiya ai babu albarka a cikin dukiya sama da ciyar da ita fi sabilillah babu wani amfani ga dukiyar da ka tara ba za ta maka amfanin komi ba in dai baka ciyar da ita ba amfanin da za ta maka bai wuce ka ci ka sha ba sai auren da kai da gidan da ka tsugunna ka zauna in baka yi alkhairi ba in ka mutu ba ka da komai na lada na alkhairi a gaban Allah gobe alkiyama sai aikin da kai fi sabilillah shi yasa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum daga cikin abin da muka baku na arziki min qabli an ya'tiya yawmin tun gabanin an ya'tiya yawmun wani yini yazo shine yinin tashin alkiyama wanda yinin nan la bai'a fihi babu cinikayya a cikin shi babu tabadun na amfani a cikin wannan yinin na tashin alkiyama wala qullatun haka babu ‘yan uwantaka da soyayya da za ta amfani mutum idan bai gabatar da aikin alkhairi ba saboda wannan yinin. wala shafa'atun sannan babu wani ceto ba wani wanda zai cece ka matuƙar baka yi aikin alkhairi ba a wannan rana bi ma'ana in baka yi imani da Allah ba ka kyautata aiki kai aiki na gari babu abin da zai tsamar da kai game da azabar Allah a wannan yana Allah tsare mai kiyashe wal kafiruna humuz zalimun kafirai haƙƙan su ne azzalimai saboda su suka ɗauki abin da Allah ya cancanta da shi na bauta suka bauta mana wanda ba Allah ba sai Allah ya ce mu الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله مدوكاكين سركي يتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله شي الله مدوكاكين سركي لا إله إلا هو باب وانا أبن بوتا بسا غتشنشن تاسيشي كأي سبحانه وتعالى duk wani wanda za a bauta ma kuma wane ne bautar da aka mishi bai cancance ta ba Allah ne kaɗai ya cancanci bauta sau da shi ya halitta shi ya samar da ku daga babu shi ke arzita ku duk wani abin da kuke buƙatar shi na tafiyar da rayuwarku wanda idan babu wannan abin rayuwarku ba za ta yi kyau ba ko za ta ƙare ko ta hallaka Allah ne kaɗai ya baku to ta ya za a bauta wani wanda ba shi ba subhanahu wataala kaga ashe shi kaɗai ya cancanci bauta wani shi bai cancanci bauta ba shine Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum al-hayyu rayayyen sarki mai cikakkar rayuwa rayuwar da babu naƙasu ko tawaya tattare da ita don duk wata rayuwa wadda ba ta Allah maɗaukakin sarki ba tawayayyen rayuwa ce ragagga ce tana kwashe da naƙasu an yi lokacin da babu ita sannan aka samar da ita ta rayu sannan za a zo a neme ta wani lokaci a rasa don duk wanda ka gani daga cikin halittun Allah an yi lokacin da babu su sannan Allah ya samar da su ya rayar da su sannan kuma za ya tafiyar da su ina fata mun gane rayuwa Allah cikakkar rayuwa ce wadda rishi bai gabace ta sannan kuma ba za ta zo ta ƙare shi yasa Allah madaukakin sarki huwal awwalu na farkon da baya da farko wal akhiru na ƙarshen da komi zai ƙare ya bar shi shi kaɗai subhanahu wa ta'ala wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kullu shay'in halikun illa wajha dukkan komai zai hallaka a neme su a rasa sai Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala yana kaga shine alhayyu rayayyen sarki wanda rayuwar shi ta sha bamban da kowace rayuwa alqayyum tsayayyen sarkin da ke tafiyar da rayuwar dukkanin halittunsa Allah madaukakin sarki shi ke sarrafa halittunsa shi ke tafiyar da su bisa ga fuskar da yake so su rayu akai shine alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm la ta'khudhuhu shi Allah madaukakin sarki gangadi baya kama sa wala nau daɗa bali a ce kwana ya ɗauke shi subhanahu wataala dan gyangyaɗi yakan kama wanda ya gaji ne sannan kwana hutu ne ga wanda ya kasa shi kuma Allah maɗaukakin sarki tsayayyen sarki ne cikakken sarki ne da ba yadda za a yi gajiya ko kasawa su tare da shi subhanahu wataala ina fatan mun gane kenan gyangyaɗi ba ya kama sa bale ya rabkana game da sha'anin bayinsa tsaye yake a kansu yana gudar da rayuwarsu gaba ɗaya kamar da kuke gani a yanzu wannan rayuwar duniya da muke ciki wani a ehe shi yau wani ya mutu yau wasu sun yi balaguro kan jirgi wasu kan mota wasu kan mashin wasu cikin kwale-kwale wasu cikin jirgin ruwa wasu cikin jirgin ƙasa duka Allah ke tafiyar da su kuma shi ke kula da su gaba ɗaya wasu su rayu yau wasu su mutu yau wasu su yi rashin lafiya wasu su samu waraka yau wasu su ɗaukaka wasu su ƙasƙanta shi kadai Allah madaukin sarki yake gudanar da wannan lamarin to yaya za a yi gangadi ko yi barci subhanahu wataala lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai gaba daya lahu nashi ne shi kadai haka abin da ke cikin kasai gaba daya lahu na Allah ne shi kadai bai tarayya da kowa a cikin mallakarsa man zallabi yashfa'u indahu illa bi idni to wane ne zai yi ceto indahu a wurin Allah illa bi idinhi face sai da izininsa ai babu wani wanda ya isa ya ceci wani a gaban Allah sai in Allah ya ba da izinin a cece shi ina fata mun gane shi yasa ceto haƙƙi ne na Allah shi kadai baya tarayya da kowa a cikin haƙƙin ceto in kaga wani ya yi ceto a gobe alkiyama a gaban Allah to Allah ne ya ba sa izini ya yi ceto kuma idan ya ba sa izini ya yi ceto sai ya yarda da wanda za a ceta Allah ko ba zai ba da izini ga wani ya ceto ba sai yarda dai a wurin shi ba zai yarda a ceci wani ba sai wanda yake ya yarda da Allah wannan shi ne ka'ida ba yadda za a yi a ceci mushriki ko kafiri gobe alƙiyama ba yadda za a yi wani ya yi ceto ba tare da Allah ya ba sa izinin ya ceto ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana daga cikin wa'anda Allah zai ba ceton al'umma gobe alƙiyama ceton da zai amfani dukkanin al'ummomi mumaninsu da kafirinsu wadda ake ce a shafatul uzma wanda annabi sai ya zo a gaban Allah maɗaukakin sarki ya yi sujada Allah ya sanar da shi wasu kalmomi na yabo ya yabi Allah da so sannan Allah ya ce mu annabi irfa a ra'sak ta da kanka wasal tu'ta roƙa a baka abin da kake roƙo washfa tushaffa nemi ceto a baka ceto kaga annabi neman me yake wurin wa sannan wa zai bashi izini ya ceto Allah dan haka kakka yarda wani yaudare ka da sunan shehuntaka ya muka garantin zai cece ka gobe alkiyama ƙarya yake wallahi shi ma baya da garantin zai tsira bale har ya ceci wani shi yasa ceto haƙƙi ne na Allah in kaga wani ya ceto Allah ya bashi izinin ya ceto kuma ba zai ceci wanda kawai yake so ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi shi ne man zallazi ya shafa'u indahu illa bi iznihi wa ya isa wane ne ke ganin zai iya yin ceto gobe alkiyama ba tare da izinin Allah ba akwai shi babu shi ya alamu ma bayna aidihim Allah ya san abin da ke gabansu gaba daya na aikin da suka aikata wa ma ya'lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum kuma ya san abin da ke bayansu wala yuhituna bi shay'in min ilmihi sannan bayansa ba za ta iya kiyaye da wani abu komin kananta shi na ilimin Allah maɗaukakin sarki ba ina fata mun gane illa bima sha sai da abin da Allah ya so su sani yawa na ilimin Allah ba wanda ya iya san shi kewaye shi Allahn da kansa da sufofinsa da sunayensa masu kamala ba wanda ya isa ya kewaye su da sani sai abin da Allah ya ga dama ya sana shi ku ina fata mun gane wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyin Allah madaukakin sarki ta yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai kursiyin Allah madaukakin sarki wadda kujera ce ta mulki da bunƙasa da nuna isa ta Allah madaukakin sarki da za a ɗauki sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai a jefa a cikin kursiyin Allah za su yi kamar an jefa ɗan zobanya ne a cikin sahara sau da girman kursiyin Allah maɗaukakin sarki shi ne wasu a kursiyuhu a samawati wal ard wala ya uduhu hifuzuhuma kuma ba zai gagari Allah ba hifuzuhuma kiyaye su da tsare su wa huwa al-aliyyul azim Allah maɗaukakin sarki shine al-aliyyu maɗaukakin sarki al'azimu mai girma wannan aya tana daga cikin mafi girman ayoyi a cikin alkur'ani mai girma ta fuska samun lada da falala wurin karanta ta shi yasa wasu shashen malamai suka ce ayatul kursiyu a cikin alkur'ani mai girma tana da girma tana da falala ta fi kowace aya girma da falala saboda karanta ta yana sa ka samu lada mai yawa da falala mai yawa a wurin Allah maɗaukakin sarki. Hadisi ya zo a cikin Bukhari ko hadisi ya zo a cikin Imamu Muslim daga Ubayy bin Ka'ab radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace ya abal munzir atadri ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam shin ko ka san wace aya ce a wurinka take da girma a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki qala qultu Allah wa rasulu a'lam abal munzir yace Allah da manzon shi sune suka fi sani bi ma'ana sai bai bada amsa tare da cewa ya san amsa amma sai bai bada amsa ba dan nuna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan jiran kuma annabi watakila zai kawo masa wata falala ta daban wadda bai santa ba amma ya san da cewa ayatul kursi ce amma da annabi ya tambaye sa bai ba su amsa ba sai ce mishi Allah da manzo shine mafi sanin wace aya ce mafi girma a cikin alkur'ani mai girma qala sai annabi ya dada ce mishi ya abal munzir ya kai abal munzir dan kunya ce ta ubay ibn ka'ab atadri ayyu ayatin fi kitabillahi ma ka azam shin ko ka san wace aya ce mafi girma a cikin littafin Allah madaukin sarki qala a wannan lokacin sai abal munzir ya ce kultu sai na ce ma annabi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ina ganin ayan nan da tafi kowace aya girma da falala a cikin alqur'ani mai girma ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qala sai ya ce fa daraba fi sadri sai annabi ya bigi kirjina wa qala liyahnika al-ilmu ya aba munzir liyahnika al-ilm ya abal munzir annabi yadda ki kirjin shi haka ya bige shi don nuna cewa abin da ya dace da daidai amsar da ya bada haka nan ne kuma don yaba masa da girmama sa sai annabi ya ce liyahnika ilmu ya abal munzir ilimi ya zan shine abin murnaka ko ilimi ya kasance abin sauki a gare ka Allah ya sauƙaƙa maka ilimi wannan kalma kamar addu'a ce a gare sa bi ma'ana Allah ya yassare maka kofofin ilimi Allah ya tabbatar da digadiganka a cikin ilimi bi ma'ana amsar da ka bada ta dace kaga wannan hadisi yana nuna mana girma da falala na wannan aya ta ayatul kursi Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum haka hadisi ya zo a cikin sahih bukhari amma mu'allaq haka ibn huzaima ya kawo shi a cikin ingantaccen littafin sa daga abi hurairah Allah ya yarda da shi abu hurairah ya ce annabi ya wakilta ni akan kiyaye zakar Ramadan yana zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi yakan wakkala wasu daga cikin sahabbansa kamar yanzu Abu Huraira ya kiyaye da zakar da ake kawo cikin Ramadan dan raba ma mabukata ita ina fata mun gane idan kai ma mai hali babu laifi ka iya ba wasu wanda ka amuntu da su cewa su raba zakarka ina fata mun gane sawa'un zakka ta dukiya ko kuma zakka kono da ake fitarwa kafin a watse daga sallah ta Eid to sai annabi ya wakilta Abu Huraira ya kasance na kula da wannan zakka Abu Huraira ya ce sai ya ji wani na motsi a cikin wannan duke yana ɗibar ta abincin nan da ya zo ya riske sa sai ya ba sa uzuri da ya kama sai ce wallahi tsananin bukata ce haja ce ta sa ni kaga har na zo ina doka wannan abu shikenan sai ya bar sa da ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma Abu Huraira ya kai da mutanen naka na shiya bi ma'ana an sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru tsakankanin shi da wannan mutum sai Abu Huraira ce ce ma annabi ya bani uzurin sa sai kuma na kyalisa sai annabi ya ce mishi zai dawo Abu Huraira sai ya ce sai na tabbatar da zai dawo tunda annabi ya ce zai dawo sai na dinga fakon shi ina kulawa sai gashi ko ya dawo da ya dawo yana ɗiba abinci sai na kama shi sai na ce yau ko sai na kai ka wurin manzon Allah sai ya yi mishi magiya ya lallabe shi ce kyale shi ba zai ƙara ba ya kyale shi ya tafi yana zuwa annabi ya ce mishi ya kai da mutunan naka na jiya gobanta sai ya dawo da ya dawo sai ya damke sai ce to yau ba makawa fa shikenan ba mafita sai ce barni in sanar da kai wani abun da zai kasance maka abin tsariya a gare ka shine ka karanta Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum idan ka karanta ta shedan ba zai kusance ka ba yana zuwa annabi ya tambaye sai ce ga yadda muka yi da shi ga abin da ya ce sai annabi ya ce ya gaya maka gaskiya tare da cewa shi makareci kana kaga Allahu la ilaha illa huwa kariya ce da tsari daga sharrin mi shedan ka karanta ta sai ka kwanta kuma wannan yana nuna mana ashe shedanu suna mi suna sata sukan zo cikin dukiyar ka su saci wani kaso daga cikin kamar yadda bokaye sukan fore su da malaman tsubbu da masu sihiri su dinga sato dukiyoyin mutane suna kawo musu sai kaga wani bi daga cikin kasan dukiyar ka wani abu babu kuma babu wanda ya san inda ka aje wannan dukiya sai kai kadai amma sai ka iska wani kaso wani duke shi shi yasa in za ka aje dukiyar ka kai bismillah sai zaman to tsaro ne daga dukiyar ka daga sharri shedanu da iblisai masu sata dukiyoyin mutane ina fata mun gane bayan kwana biyu annabi ya ce ma Abu Hurairah shin ka san wai wane ne wanda kuka yi tasallan sannan da shi sai Abu Hurairah ce bai sani sai ce ai wannan shedan ne babban ne kenan shedan ne da kansa kuma ya sanar da shi cewa karanta ayatul kursi a matsayin kariya ne ga dukkan mutanen da ke karanta haka Imam nasai ya fitar da hadisi a cikin sunan nashi da Ibn Hibban an Abi Umamata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace man qara'a ayatal kursi duk wanda ya karanta ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa karshenta dubara kulli salatin maktuba karshen dukkanin sallah ta farilla lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut ba abinda zai hana shi ya shiga aljanna sai face ya mutu kawai shamakan shi ne ya shiga aljanna shine mutuwa kawai in ya mutu kenan zai shiga aljanna a cikin wani lafazi lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai kasance mashi a matsayin shamaki tsakanin shi da shiga gidan aljanna sai mutuwa wanda ke nuna falala da kuma daraja ta wannan aya mai albarka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum haka a cikin wannan aya akwai ismullahi al-a'zam sunan Allah mafi girma alladhi idza du'iya bihi istajab wanda idan aka roke shi da wannan sunan yakan karbi bukatar wanda yake resa imamu ahmad ya fitar da hadisi an asma binti yazid as-sakan qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi yana cewa fi hatain al-ayatain game da wannan ayoyin guda biyu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum تفرقوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم تبيو ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم تشين سورة, سورة آل إمران النبي تشي إن فيه اسم الله الأعظم للي أتكين ونن آيوين قدابيو أكوي سونا ين ألا ما في جرمة wannan hadisin yana da shahid daga ibnu mardawaihi min hadisi abi umamata marfu'a ismullahi al'azam sunan Allah mafi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba fi thalathi wanda idan aka roke shi da wannan sunan yakan karbi bukata wanda yake resa fi thalathin sun zo ne a cikin surori guda uku suratul baqara ta farko a cikin suratul baqara ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ali imran da kuma cikin suratul suratu ali imran farkon ta kenan alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum wa fi taha da cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum kaga wannan sunayen guda uku da suka zo a cikin surorin nan daban-daban iri ɗaya alhayyu alqayyumu suna daga cikin sunayen Allah mafi girma wanda idan aka roƙe su da shi Allah yakan karɓa shi yasa kai amfani da wannan kalmomin wurin roƙon Allah madaukakin sarki dan neman biyan bukatarka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith irin wannan addu'o'i da makamantansu Allah ya samu dace sai Allah ya ce la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله madaukakin sarki yace la ikraha fi din babu cilastawa fi dini game da addinin musulunci ba za a cilasta ma wanda yake ya musulunta ba dan ya musulunta da karfi da yace a bar shi ya shiga musulunci da zabin kansa da san kansa saboda yana sha'awar ya musulunta amma kar a ce a tirsasa sa kar a ce a takura masa a shigar da shi a musulunci da karfi malamai suka ce wannan aya ta sabka ne a wasu shashen mutane daga cikin mutane mazamna garin madina al'ansa wanda suna da 'ya'yansu da 'ya'yan nasu sun kasance cikin addinin yahudanci ko cikin addinin nasaranci lokacin da musulunci ya zo sai suka so su tirsasa iyan nasu da ƙarfi da yaji su musulunta sai aka sabkar da wannan aya la ikraha fid babu tirsasawa babu cilas game da shiga musulunci قد تبين الرشد من الغي حقيقا شريعه ta riga ta bayyana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da wanda suka yi imani da shi na sahabbansa min alghayy daga kuma bata wanda shine addinin mushrikai tunda ya riga ya bayyana ga addinin kirki da hujojin da ke nuna cewa yana da kirki kuma gaskiya ne menene na tirsasa mutane a bar su su ga musu su yarda su musulunta da kansu ina fata mun gane to amma wannan aya idan muka dube ta da sauran ayoyin da suka zo da ke nuna cewa a yaƙi mushrikai da kafirai sai mu ga kama akwai cin karo da juna wanda babu cin karo da juna a ciki dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an fore ni in yaƙi mutane ba zan gushe ina yaƙar su ba har sai sun shaidi cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah kaga wannan tirsasawa ce ko ba tirsasawa ce tirsasawa ce to amma malamai suka ce wannan aya abinda take nufi shine wanda aka ce babu tilas da gare su ko tirsasa musu su ne ahalul kitab yahudawa da nasaru da kuma majusawa a bar su su yi addinin su matukar za su ba da jizya su kaskanta su a bar su su yi addinin su amma sauran mushrikai kam a karkashe su har sai sun zo su musulunta ina fata an gane za a kashe su kenan matuƙar ba su musulunta ba sauran musharfi su kuma ahlul kitab yahudawa da kiristoci da majusawa za a yaƙe su sai in sun yarda cewa za su ba da jizya a duk shekara su kaskanta hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna har sai sun ba da jizya hannu da hannu sannan suna kaskantattu sai a bar su sai addinansu amma sauran mushrikai za a kashe su kenan wa qatilul mushrikina kafatan ko za a kashe mushrikai gaba ɗayan su matukar ba su musulunta ba amma ahlul kitab su kenan wannan aya ta ke bantu ne zuwa ga ahlul kitab da majusawa kawai da su ake matukar suna kan addinin su to za su ba da jizya in ba haka ba za a karkashe su kuma za a yake su qad tabayyana rushdu min al-ghayb faman yakfuru bit-taghuti duk wanda ya kafirce ma tagutu imamu mujahid ya ce attaghut ash-shaytan abinda ake da nihi da attaghut a cikin wannan aya shine shedan imamu abul aliya shi kuma ya ce attaghut as-sahir shine mai sihiri shi kuma sa'id ibn jubair ya ce abinda ake nihi da attaghut a cikin wannan ayan na cewa wanda ya kafirce madagutu shine al-kahin boka kenan malamai sun yi sabani taurin tantance menene ma'ana at-taghutu wanda ya kafurce ma ɗagutu amma zance mafi inganci ɗagutu yana kumsar duk wani abin da aka bauta ma kuma bayan Allah kuma wane ne kuma ya zo ya yarda da wannan bautar da aka masa ina fatan mun gane ko a girmama wani da irin girmamawa da ake yi ma Allah shi kaɗai subhanahu wata'ala ya yarda da wannan girmamawa kuma a mishita to wannan an bauta ma dagutu shi wanda ya bauta mishi ya bauta ma dagutu shi kimakun wanda aka ma wannan bautar sunan shi dagutu faman ya furbi tsaguti duk wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billah sannan yayi imani da Allah madaukakin sarki faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to haqiqan yayi ruqo bil urwatil wuthqa da igiya mai kwari mai aminci lam fisama laha wadda ba ta tsinkewa wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne alimun masani ne game da dukkan abin da suke faruwa sai Allah ya ce الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ya ce Allah waliyul ladina amanu Allah madaukakin sarki shine majibancin wanda suka yi imani da shi shi ke ke jibanta al'amuran su gaba daya shi ke taimakon su dan alwaliyu shine annasiru alladhi yansiru ibadahu annasiru alladhi yansuru ibadahu mai taimako wanda ke taimakon bayinsa masu imani shi yasa a wani wurin Allah madaukin sarki ke cewa zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum Allah shine mai jibinta al'amuran wanda suka yi imani da shi ya taimake su ya tallafa musu su kuma kafirai ba su da wanda zai tallafa musu kenan Allah madaukakin sarki shine majibancin al'amuran wanda suka yi imani shike ba su tallafi da taimako yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur shike fitar da su daga duffan kafirci zuwa ga hasken imani daga jahilcin jahiliya zuwa ga ilimin musulunci walladhina kafaru wanda suka kafirce ma Allah awliya'uhum at-taghut masu jibanta al'amuransu su ne ɗagutai yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat suna fitar da su daga haske ya zuwa duffai sai malamai suka ce kenan suna cikin haske ne da aka fitar da su dan da ce aka yukhrijunahum minan nuri ko ila dhulumat wanda ke nuna da suna cikin haske sai malamai suka ce a abinda ake nufi haske na fitra Allah ya tsara su akan fitira da za su karɓi musulunci amma sai dawage su zo su canza musu wannan fitira same da su suna masu kafirce mu Allah madaukakin sarki ko kuma ya kasance suna fitar da su ne ta hanyar su tsaya su fahimci dalilai na Qur'ani da Sunna sai su makabtar da su su hana su fahimci wannan zuwa ga duhu na kafirci da ba za su fahimci dalilai akan haka ba ulaika ashabun nar Allah ce irin waɗannan su ne ma'abuta wuta da za su shiga cikin wuta hum fiha khalidun su kam ababan dawwama ne a cikin wuta Allah ya kare sai Allah ya ce ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي والله لا يهدي القوم الظالمين kafin wannan aya idan muka lura da ayar da ta gabata ta Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah sai ya ambaci bata ko kuma duhu da jam'i don azulumat jam'i ne na azulma ko jam'i ne na duhu sai a ce diffai amma da ya tashi ambatan shari'a sai ya ambace ta da suna ɗaya-ɗaya sai ce ilan nuri zuwa ga haske sai malamai suka ce a nan akwai abun nura bata tana da yawa ina fatan mun gane tana da kashe-kashe masu yawan gaske amma gaskiya guda ɗaya ce shi yasa da kaga musulmi sun rude sun rikice wanga ga kungiyar shi wanga dan tijaniya ne wanga dan kadiriya ne wanga dan shi'a ne wanga dan izala jos wanga dan izala kaduna da makamantansu dukkan su sun fandare ma hanya hanya guda ɗaya ce ba ta ƙididduguwa ina fata mun gane hanya ta gaskiya guda ɗaya ce don haka yadda suka samu sabanin ba za mu taɓa yarda mu ce dukansu kan daidai suke ba ko zai yiwu ba zai taɓa yiwa wanda ke kan daidai guda ɗaya ne shine wanda ke a- kan alqur'ani da sunna annabi bisa ga fahimtar sahabban manzon Allah shi kaɗai ne zai tsira don haka kai ya zo ya ruɗe ka mu ahadus sunna ne mu ihya'us sunna ne mu ahadus sunnati wal jama'a ne mu alkitabu was sunna ne ba suna bane abun nura ko abun kallo aikin ka da kake ya dace da wannan sunan in aikin ka ya saba ma wannan sunan ƙarya ce kake koda ko ka sa ma kanka suna mai kyau abun dubi aikin ka ya dace da wannan sunan addini yarrabe yake addini kakkashe yake ga kungiyar suwa ne ga kungiyar suwa ne ga malaman suwa ne ga malaman suwa ne malaman ma ba sa jituwa da juna in dai ba fatawan malamin ka ba za ka gamsu da fatawan wani- malamin wani ba ko da ku fatawan malamin ka ba ta dace da daidai ba wannan addini ne ba addini ba kana da awas sunna ba ka ma dan uwanka sallama idan ka ganshi gaba kake da shi saboda baya cikin kungiyarka in malamin kungiyar mu ya zo mu tarbe shi hannu biyu biyu namu ne muna tare da shi in ba namu bane ba shikenan ko da kuwa hada sunna ne wannan addini ne wallahi ba addini bane sai yasa gaskiya ɗaya ce ba ta rarrabuwa ƙarya ita ce diya ina fatan mun gane shi yasa Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun ibnu majah ya fitar da hadisi daga abdullahi dan mas'ud qala yake cewa hatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatta manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya laya mana wani layi dogo ya mana zane akan ƙasa tara sai kenan dogo wa qala sai annabi ya ce hadha sabilullah wannan shine tafarkin Allah guda ɗaya miƙaƙƙe da babu karkata a cikin shi daidaitacce da babu lankwasa ta tare da shi dogo a miƙe haka wannan ita ce hanyar Allah ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره sannan annabi yayi zane ƙanana daga daman wannan dogon zanen da kuma hagunkinsa sai wasu tarasi ƙanana haka da daman wannan daga dama wannan dogon zanen da hagunkin shi sai tarasi ƙanana thumma qala sai annabi ya ce hadhihi subul waɗannan su ne hanyoyi wa ala kulli sabili minha shaytanun yad'u ilayhi kowace hanya akwai shaydan da ke kira zuwa ga wannan hanya ina fatan mun gani kenan hanyar musulunci hanyar sunna nawa ce guda ɗaya ce babu batun ƙadiriya babu batun tijjaniya babu batun yan shi'a babu batun masu ta'assubanci na ƙungiya ko ma wace irin ƙungiya ce hanya miƙaƙƙa ita ce hanyar da ke koya maka ƙur'ani da hadisi bisa ga fahimtar mazajen farko babu wanda ya kai sahabban annabi sanin addini duk wanda ya bi hanyar su ya tsira duk wanda ya kauce ma hanyar su bai tsira ba ina fatan mun gane wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina idan kaji an ce al-mu'minina a cikin alqur'ani da wa ake ta sabon annabi duk wanda bai bi tafarkin su ba ya bata duk yadda aka kawata abu aka ade shi aka nuna nagartar shi da cewa abin kware ne in dai sahabban annabi ba su bi ta kanshi ba su yi aiki da shi ba sunan shi mi sunan shi bata sharme ne kawai Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki yace alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih alam tara shin baka da labari ko masaniya ila alladhi hajja ibrahim game da lamarin wannan mutumin da ke musu da jayayya da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fi rabbihi a cikin sha'anin ubangijinsa a cikin sha'anin ubangijin annabi ibrahim ko kuma a cikin sha'anin shi mutumin da ke musan Allah madaukakin sarki me yasa yake wannan musan an atahu Allahul mulk kawai dan Allah ya ba sa mulki ya ba sa shugabanci ya ba sa jagoranci mutane kasansa suke abin da yake so shine ake yi abin da baya so ba a yi shine sarki shike da sarauta hakan sai yasa yake musu yana jayayya game da ubangiji shi da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wai yana musu yana inkarin cewa ma akwai allah shin akwai allah ma banda shi yake gani saboda ya samu mulki ya samu bunƙasa shi yasa mulki da dukiya da matsayi sana daga cikin ababen da suke sa mutum yayi dagawa sai wanda Allah ya kayar innal insana la yatgha arra'ahu istaghna mutum yakan wuce iyaka wanda ba mutum kware ba kenan idan ya samu kansa cikin mi wadata da jin daɗi shi wannan da ya samu mulki ya daɗe bisa mulki yakan abin da ya ga dama a kan mulkinsa sai yake jayayya da annabi ibrahim game da lamarin ubangiji shin akwai allah ma ko babu yana ganin cewa kawai babu allah idh qala ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ce ma wannan sarkin rabbi alladhi yuhyi wa yumit tunda kana musan allah kana ganin babu allah ni zan tabbatar maka da cewa akwai allah ubangiji na shine alladhi yuhyi wa yumit wanda ke rayawa kuma ya kashe wannan aikin guda biyu ba mai yin su kakab sewa sai Allah shi ke samar da rayuwa kafin rayuwa babu ita shi ya samar da ita ko ba haka ba sannan shi ya kaddara mutuwa shi ya samar da mutuwa bi ma'ana shi ya samar da rayuwa daga babu sannan ya samar da mutuwa bayan rayuwa qala shi ma sarkin nan sai ya ce ma annabi ibrahim ana uhyi wa umit ni ma ina kashewa ina raya eh ni ma ina kashewa ina rayawa yadda ubangijin kake gani yana kashewa yana rayawa ni din ma ubangiji ne dan haka na iya kashewa na iya rayawa me bambanci na da ubangijin kake annabi ibrahim sai ya kyale sa bai ba su amsa ba tare da cewa zai iya ba su amsa amma wani mai idan kuna muso da mutum ka kai wani mataki da shi da tattaunawa ta yi nisa ana fahimta ku ana shuraren ku don hankalin mutane ya dawo a kanku wani abin sai ka bar mutum don kyale shi a wuce wurin ba wai don gaskiya yake ba sai annabi ibrahim bai tsaya bai tattauna da shi ya karyatar da shi cewa yana kashewa na rayawa dan wata riwaya malamai suka ce sai kiro mutum biyu daga cikin an kasan shi yace magudan shi kan sake ka kai sai ya ce a kashe guda sai ce kaga na raya guda na kashe wannan shine raya da kashewa shi ya samar da rayuwa da babu rayuwa shi din da kanshi wayayi shi ya raya shi to annabi ibrahim bai tsaya musu da shi ba da jayayya da shi akan wannan matsala sai ya ci gaba da shi ya kawo mushi wani dalili na gaba qala sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib sai ce to naji ka sani Allah maɗaukakin sarki fa shi ke fito da rana daga mafudar rana gabas ke sannan ya kayar da ita yamma ko to yanzu kai ikwantarar kin haka fito da ita daga yamma ta faɗa ina gabas sai shuru ya kame bakin shi babu ta cewa ko yana ta magana baya da abin da zai cewa shi sa Allah ce fa buhita allazi kafar sai aka kumyata wannan kafirin da ya kafirta saboda baya da abin da zai faɗa babu wanda ya isa ya sarrafa rana ya juya ta kan lamarin da Allah ke tafiyar da ita sai Allah shi kaɗai madaukakin sarki a nan sai kumyata wannan kafirin Allah kare mu daga kafirci sai Allah ya ce wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin lalle Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da yake azzalimai
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله مدوكاكين سركيتي أو كالذي مر على قرية ko kuma kana da labarin wannan mutumin da ya wuce ta kan wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha wadda wannan alƙaryar babu kowa a cikinta sannan ta ruguje gaba ɗayanta ta watsi wani mutum ne biyo akan wata alƙarya yana biyo wata wannan alƙaryar sai ga gaba ɗaya Allah ya hallakar da wanda ke cikin wannan alƙaryar sannan wannan alƙaryar ta ruguje ta diddige ta watse ta ƙare kakafkinta yana dubinta qala sai ya ce anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yanzu ta yaya ne Allah madaukakin sarki za ya rayar da wannan alƙaryar bayan mutuwarta abin da ke bashi mamaki yaya Allah za ya yi alƙarya ce da mai kyau da gine-gine na zamani da komai a cikinta da mutane da ke rayuwa a ciki yau Allah ya ruguza su ya rushe garin gaba ɗaya ba kowa kamar ba a taɓa yin mutane a cikin da ya bata alƙarya sai mamaki ya kama shi ya ce yanzu yaya Allah zai rayar da wannan alƙarya da mutanen da ke cikinta gaba ɗaya fa'amatahu Allah kai tsaye sai Allah ya kashe shi yana i daga yin wannan magana sai Allah ya kashe shi mi'ata amin sai da ya shekara ɗari yana kwanci auren sun ma ba a sahu sai Allah ya tada shi bayan haka bayan shekara nawa kenan shekara ɗari sai Allah ya tayar da shi ƙala sai Allah ya ce da shi ta hanyar mala'ikan da ke tattaunawa da shi kam labifta kwana nawa ka yi nan wata nawa ka yi nan shekara nawa ka yi nan ƙala sai ya ce labiftu yauman au da yau ina ga tsawon zamanin da ne a wurin nan bai wuce yini ɗaya ko abin da bai kai yini ɗaya ba haka nake tunani malamai suka ce saboda an kashe shi ne bayan sallar la'asar aka ta da shi gab da faɗuwar rana sai yake ganin shi dai ko ya yi ni ɗaya ko kuma abin da bai kai yini ba saboda yana ganin ga rana can bata ida faɗuwa qala sai aka ce da shi Allah ya ce masa balla bifta mi'ata amin bal ba haka bane labista mi'ata amin ka zamana a wannan wurin shekara ɗari fanzur ila ta'amika abinda muke so da kai yanzu ka gane zamanka a wurin nan da ikon Allah da ƙudurarsa fanzur ila ta'amika duba abincinka da ka taho da shi lokacin da ka biyo ta wannan alƙarya lam yatasanna ila ta'amika wa sharabika ko abincinka da abin shanka lam yatasanna busulalace ba ba su riɓe ba ba su bushe ba suna nan yadda suke tsawon shekara ɗaya kai in ba Allah ba wa'iya wannan abu sai Allah shi kaɗai madaukakin sa haka ce diba abincinka diba abin shanka a tsawon shekara ɗari lam ya tasanna babu abin da ya canza a cikin shi a yanzu za ka iya cin sa kenan in ma za ka ci sa wanzur ila himarika amma kuma dibi jakkinka da kake a kai kaga yadda yake jikin nashi ya bushe ya saji da ƙasa babu sauran nama ko guda a cikin shi kawai sai fatalo ƙasusuwan jakan jakin Allah ya ce wali naj'alaka ayatan linnas mun maka haka ne dan mu sanya ka ka zamanto matsayin aya ga mutane cewa yadda muke rayawa muna kashewa kuma idan mun kashe muna tayarwa sannan kuma aya ga mutane su ganka ga ka sarmayi matsakaici amma ɗiyanka sun tsufa saboda shekara ɗari kai kana bacci yanzu ɗiyanka sun yi sun tsohe ka ta fuska ganin jikinsu saboda sun tsohe kai kuma ga kanan saurayi wanzur ila izam ila izam yi duba zuwa ga wannan ƙasusuwan na jikin naka kaifanun shi zuha ta yaya za mu tayar da shi yana kallo jakin nan ƙasusuwansu suke gamuwa har ya tashi tsaye amma har yanzu ƙasusuwa ne babu nama ko jijiya ko jini tattare da shi Allah ce sun manaksuha lahma sannan za mu rufe wannan ƙasusuwan da naman jikin jakin gaba ɗaya yana kallo har jakin ya haɗe jijiyoyi da nama da komi suka gami yanzan jakin shi kamar nada wanda ke nuna Allah yana tashin yana tada wanda suka mutu ya rayu da su falamma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana gare shi karara jikin na shiga yana qala sai ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle na sani ina da yaqini cewa lalle Allah akan dukkan komai mai iko ne babu abin da ke gagar Allah subhanahu wataala kaga wannan aya tana nuna Allah ya zai tashi mutane bayan sun mutu zai tashe su yi hisabi zai tashe su ya saka mu kowa akan aikin da yake aikata idan ya kasance ba za a tashi mutane ba ai talakawa da wanda aka zalunta sun tabi sun yi hasara wanda ya baba kere ya kashe na kashewa ya kwashe dukiyar nan ya fi kuwa morewa to amma hakan wasa ne Allah bai halicci mutane dan wasa bai halicci sama da ƙasai ba da abin da ke tsakaninsu dan wasa zai tashe ku gobe alkiyama zai yi muku hisabi akan aikan da kuke aikata mai kyakkyawa a mishi kyakkyawa wanda ke munanawa a munana masa akan aikin da ya mai muni ina fata mun gani sai Allah ya ce
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم Allah ya ce wa izkala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi mauta annabi Muhammad tunamu al'ummarka ka sanar da su ya eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tuna mu al'ummarka lokacin da annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyi mauta ya ubangiji nuna mini ta yaya kake raya matattu ina fata mun gane ai can Ibrahim alayhi salatu wasallam da yake jayayya da kafirin zamanin sa wannan sarkin ko me yace masa ubangiji na yuhyi wa yumit ubangiji na shike kashewa shike raya kenan kaga annabi ibrahim yayi imani kuma ya san da cewa Allah yana kashewa yana rayawa amma yanzu so yake Allah ya nuna masa ta kaka yake kashewa ta kaka yake rayawa so yake a gaya masa yaya ake raya matattu kaifa tuhil mauta ya Allah ya kake raya matattu ka nuna mini qala awalam tu'min sai Allah ya ce ai dama baka rage ka imani da haka ba ai ka imani da cewa ina rayar da matattu qala bala sai annabi Ibrahim ya ce eh nayi imani kana rayar da matattu walakin li yatma inna qalbi nayi wannan tabbaya ne dan zuciyata ta daɗa samun nutsuwa in ga abin ido da ido qala sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim fakuz arba'atan min at-tayr idan kana son kaga haka je ka samu tsuntsaye guda hudu kala daban-daban ka samu tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilaik wannan tsuntsayen ka ciccira su ka yagunguna su ka yamutsa su thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a sannan ka ɗauki wani ɓangaren naman su da gasussan su da ka yamutse wuri guda ka aji kowane akan kowane bangaren dutse na naman nan nasu sun mad'uhunna sannan ka kira kowace ɗaya daga cikin tsuntsayen nan ya na ka sa'aya za su zo maka da sauri suna kauka yana nabi rahim da ya ji haka sai ya samu tsuntsaye guda hudu ya gama su ya ciccira sai ya mutsa su ya ɗebe su ya aje wanga bangaren dutsen wani bangare na naman su nan ma ya aza nan ma ya aza nan ma ya aza sai dinga kiransu da ɗaya ɗaya misali idan ya kiri tantabara duk inda bangaren ta yake sai ta so ya haɗe sai ta zo masa da siffar na tantabara na farko kafin ya kashe ta in ya kiri waga dabba ita ma ta taho suna tasowa duk sai da suka game suka zo mishi baki ɗaya bayan da an kashe su an cakuɗe su wuri guda shine kun mai ati na kasaya sannan za su zo maka da sauri wa'alam ka sani annallaha azizun hakim lalle Allah azizun mabuwayin sarki ne da babu abin da ke gagararsa hakimin kuma mai hikima ne cikin dukkanin abin da yake zartarwa sai Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata في كل سنبلة مئة حبة نعم والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Allah ya ce masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kwatan kwacin mutanen da suke ciyar da dukiyoyinsu dan tafiyar da tafarkin Allah madaukakin sarki masu taimakawa da kuɗin su dan yin jihadi fi sabilillah masu yin masallatai da makarantu da tallafa ma marasci da marayu da makamantansu fi sabilillah dan neman yardar Allah da kuma daga tafarkin Allah kama sali habbatin kama kwatancan kwaya ce da aka shuka a cikin ƙasa ambatat saba sanabil da ta fiddar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya guda ɗaya akwai ƙwaya guda ɗari kenan za a samu ɗari nawa kenan ɗari bakwai ka ciyar da ɗaya Allah ya lillinka maka su ɗari bakwai shine ake nufi wallahu yudha'ifu liman yasha sannan Allah madaukakin sarki ya kallillin kalada liman ya sha'u ga wanda ya so daga cikin bayansa masu kyautatawa masu yi dan shi ba dan aibe su ba masu badawa lokacin bukata masu badawa daga abin da suna san shi suna bukatar shi suna kaunar shi Allah yana lillinka musu lada wallahu wasi'un alim Allah mai yalwatattar fadala ne alimun kuma masani ne game da dukkan aikin da kuke aikata sai Allah ya ce alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله يتي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وأن دسكي تيد دوكيو ينسو في سبيل الله أتكين تفركين الله مدوكا كين سركي إن كانوا رتن دغا وچن آية تكاهن الله لا إله إلا هو هزوانا الله ينا تميمي تيد دوكيا في سبيل الله دان أنونا مكا مهمنشن تيد دوكيا muhimmancin taimaka ma marasi muhimmancin ba marayu muhimmancin ba talakawa daga cikin abin da Allah ya baka na dukiya Allah ya ce waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi a cikin tafarkin Allah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha sannan ba su biye ma abin da suka ciyar na dukiya da abin amfani mannan yin gori wala adan ko kuma cutarwa lahum ajruhum inda rabbihim sana da sakamakon su na aikin da suka yi na alkhairi ta hanyar ciyar da dukiyoyinsu a wurin ubangijin su madaukakin sarki wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma za su taɓa yin bakin ciki ba gobe tashin alkhairi me ma'ana abinda zai sa ka samu ladan abinda kai na aikin alkhairi dan tafiyar da addinin Allah sharadin ka samu ladan shine kar ka gora ma wanda kai ma la yutbi'una ma anfaqu mannan ba sa yin gori su rika gora ma wanda suka ba aini nan mushi jari aini nan mushi kasa motsan nan ma ni na saya mata yana nuna alfahari da isa da izza wannan bai dace yin haka zai sa ka rasa ladan wannan abin da ka ciyar yin haka zai sa ba za ka samu sakamako a wurin ubangijinka ba ba a san ka gora ma mutum cikin abin da ka basa daga cikin abin da Allah ya baka na dukiya wala azan ko kuma ka cutar da shi saboda kai kawansa mabukaci ne baya da shi wasu lokutan ya zo bayan kwana biyu ya dawo jibi ya dawo sai ka yi tsoki ka jefa masa kuɗa kaga ka basa amma ka cutar da shi ya karɓa saboda mi zafin abin da ya koro shi har ya kawo ya roƙe ka shi ne mafi sauƙi a gare shi saboda cutar da kamashi sai sa ya karɓa in ba don haka ba kowane mutum daga cikin banu adam baya son wulakanci baya san raini baya san azuban mai da mutunci amma tunda kaga ka walakanta sa ka aibata sa ka jefa masa ya karba to wallahi damuwar da yake fama da shi ita ce mafi mafi muni sama da abin da ka masa karɓar cin mutuncinka da aibata shi da kai da walakanta shi da kai yafi sauki a gare sa sama da abin da yake fama da shi na talauci da rishi to bai dace baka cutar da mutum in zaka ba shi bai dace baka hantare shi bai dace baka walakanta shi bai dace baka zage shi ina dalili kai kullun a baka ta sa ni gaba da makamanta haka bai kamata in zaka ba sa ka ba sa in ba zaka ba sa baka kyale sa ina fatan mun gane wala adan kenan babu cutarwa qaulun ma'rufun sai Allah madaukakin sarki ya ce qaulun ma'rufun kyakkyawan magana wa maghfiratun da yin afuwa game da wanda ya cuta maka khairun shine yafi alkhairi mutum yana yawan roƙonka yana takura maka kasancewa baya da hali baya da shi sawa'un danginka ne ko ba danginka ne makusancinka ne ko na nesa gare ka sai zaman to hakan baya maka daɗi to da ka gaya masa magana mai zafi da za ka aibata sa ko ka mashi tsoki da makamantansu kaulun ma'arufun yi masa magana kyakkyawa wane yi haƙuri tarbi wani lokacin nadam wane shekaran jiya ma na baka yau da gobe sai Allah kwana biyu ka dawo kaga wannan duk maganganu ne mai kyau ko ko yi haƙuri wane har wani lokacin nadam kaga wannan maganganu ne duka masu kyau ina fata mun gane wa maghfiratun kuma da masa afuwa ko da ya ga maka magana da bata dace dan uwanka ne makusancinka ne yana ganin kai ba sai an roke ka ba ya kamata kai an ana bukata sai zo ya gaggaya ma magana ya zafafa maka ya ce dukiyar mi gare ka Allah na tuba Allah wadaran dukiyarka da baka ba mu komai a cikin ta sai zakka da wudar dukiyarka dan sakarci kaga ya gaya ma magana ya zafafa maka to wa maghfiratun ka masa afuwa khairun shi yafi alkhairi ina fatan mun gane yi masa afuwa ya he masa shi yafi alkhairi min sadaqatin yatba'uha adha sama da sadakar da cutarwa cutarwa ke biye da bayanta ya masa afuwa ba sa ya fi ka ba sa kuma kai ma ka zage su ina fata mun gane wallahu ganiyun Allah madaukakin sarki shine mawadacin sarki halimun kuma Allah shine mai jimiri subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah la tubtilu sadaqatikum kada ku lalata sadakokinku da kuke yi dan neman kusanci ga Allah bil manni ta hanyar yin gori wal adha da kuma cutarwa imam muslim ya fitar da hadisi daga hadisin abi dhar qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace salafatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah mutane guda uku Allah ba zai musu magana ba ran tashin alƙiyama ai kaga ba munin abu da tashin hankalin shi ka zo wurin wani wanda in ba wurin shi ba ba za ka tsira a ce kun ba zai maka magana akwai tashin hankalin da yi wannan to mutum uku Allah ba zai musu magana ba gobe alƙiyama na farko wala yanzuru ilaihim ba zai dube su ba ma ba zai musu magana ba ba zai dube su ba dibi na rahama wala yuzakkihim ba zai tsabtace su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radade na farkon su almannanu bima a'ta mai gora ma mutun da abin da ya ba su mutum mai gori ai wani ni na bashi kasa ni na mishi kasa ni na kai shi haji ni na mishi umara karatun da yake ma ni na tura shi ni na saya mishi mota da moto da abin da ke kama da shi gidan da yake tsugunna ni na bashi yana alfahari yana jin daɗi Allah baya san wannan irin mai wannan sifar Allah ba zai kalle shi ba ba zai yi magana da shi ba zai tsabtace shi ba yana da azaba mai radadi gobe alkiyam na biyu wal musbilu izar da mutunan da ke take wandansa a shi da kyau da mutunan da ke mi take wando wandansa ya wuce idan sau duk wanda wandansa ke wuce idan sau shine gwiwa kafa me yake da ba gwiwa ko me yake idan kafa idan sau to yana daga cikin mutanen da Allah ba zai kalle su ba ba zai musu magana ba suna da azaba mai radadi a gobe alkiyama shi yasa ido wando ya wuce idan sau haramun ne abinda ke sunna ta annabi wandan mutum ya tsaya rabin kwabirinsa idan bai iya tsaida shi rabin kwabiri ya yi ƙasa da shi ya daɗa yi ƙasa da shi ƙarshen iyaka inda ake son tafafin mutum su tsaya daidai idan sahu in ya wuce nan finnari annabi ya ce a wuta ne shi yasa da kwaga ahlus sunna suna yi ba wayo dan basu iya sa dogon wando bane ba fa dan kiyaye haƙƙin manzon Allah ne da yace kar'ai dan kiyaye shari'a ne amma in ba haka ba waye kai ahlus sunna iya sutur da kama jiki babu wallahi saboda doran addini suke bi shi yasa an kaggan su kakai zatan kauyanci ne wallahi wannan shine wayewa eh a shari'a tace shi yasa suke yi amma inda za a bar ayin kai kai tufafin da wani zai sa wallahi kai baka saka sasa bale har kai izgile ga mutum wai ka ketare wuta kasis da makamantansu wannan izgili ne wallahi kuma izgili zai iya kai mutum zuwa ga kafirci da ya rudda da bar musulunci annabin ya ce ayi karkan zolayin masu dawa kake kenan wanda ya ce ayin kenan ko Allah ya kiyashe mai kare wal munfiqu sil'atahu bil halaf al kadhib da mutumin da ke sayar da me yake cewa sayar da kayansa na sayarwa da rantsuwar ƙarya a zo a yi ciniki ce wallahi shekara goma da sai shi kenan dole ka yi mu to mutum ya ce wallahi ya za ka yi da shi shi kuma shekara biyu sai shi yanzu a jikka goma yana da ribar jikka takwas tun da ya ce wallahi goma ne sai shi yana bukatar ka raɗa mi akan nawa goma shi ne mai sayar da duke shi da rantsuwar ƙarya wanda wannan yana hallaka harkar kasuwanci shi yasa za ka ga irin masu wannan ɗabi'a wallahi ba su taya ko'ina kasuwancin shi na da nan yake har bai taɓa canza ba bai yi gida da shi ba bai yi bedo ba bai yi moto ba bai yi komi ba yana nan har yanzu shi ke ba mutane wannan abu saboda ƙarya babu ci gaba cikin harkokinsa to an shafi albarka ko ko kaga ga duke ya samu amma wallahi gwamma mai yawo cikin shibji da shi ga duke baya da kaya masu kyau takalmasa sun cire yana wari yana kazanin dauda baya da gida mai kyau ko sukuni ina an wani ga dukiya wallahi gwamma talaka da shi kaga babu albarka kenan shi yasa baya da kyau ka rika min sayar da hajarka ta kasuwanci da ƙarya kana rantso ƙarya a ciki ina fata mun gane Allah ya ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku rushe sadakokin ku ku lalata su bil manni ta hanyar gori wal adha da cutarwa kallabi yunfiqu malahu ri'a nas kamar mutunan da ke ciyar da dukiyarsa dan ganin idan mutane mai yi dan riya mai yi dan ayaba sa mai yi dan a ce yana yi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda bai imani da Allah ba bai imani da ranar ƙarshe fa matsaluhu misalin mai yin haka ka matsali safwanin alaihi turab kamar falalan dutse ne mai faɗi wanda ƙasa ta zo ta sauka a kansa fa asabahu wabilun sai ruwa mai tsananin gaske sabko wannan dutsen fa tarakahu sadda sai ya far dutsen falale babu komai a kansa wannan ƙasa ta tafi la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da ikon su samu abin da suka samu na dukiya ba za su samu amfanin shi bi ma'ana idan dutse ya cika da ƙasa irin dutsen da ke da faɗi bai da ramu a cikinsa aka sabkar da ruwa masu ƙarfin gaske a kansa akwai wani abin da zai saura na ƙasa a kansa to haka mai yin riya dan a gani yayi aikin alheri haka mai ciyar da dukiyarsa yana gora ma mutane ko yana cutar da su zai waye gari ya je gobe alƙiyama bai da lada ko guda a wurin Allah sannan Allah ya ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu abin nan ma da suka samu na dukiya la yaqdiruna ala shay ba su da ikon su tara su da kansu in ba dan da Allah ya musu ni'ima ya ba su to dan me zaka gori dan me zaka cutar da mutane dan me zaka yi dan ai baka ba zaka yi dan Allah da ya maka wannan ni'ima ba wallahu ya la yahdi alqawmal kafirin Allah madaukakin sarki baya shiryar da mutanen da yake kafirai ne ina ganin zamu dakata abin da faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko abin da ke kama da ka Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi